أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا وصدادا يا رب العالمين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na sirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. wanda muke cikin wannan littafi na nabiyyun rahma siratun wa durusun wa ibar annabin shin kai labarin shi da darussukan da zaka doka a ciki da abin da zaka kalla ka lura daga cikin shi wallafar professor Sheikh Muhammad Athani Umar hafizahullahu ta'ala idan ban manta ba darasin ƙarshe mun yi tijaratuhu tijaratuhu ila sham wa zawajuhu bi khadija radiyallahu anha inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kasuwancin shi zuwa sham da kuma auren shi da khadija mu haɗu kanan watan yau yau 23 ga watan al-muharram shekara 1446 hijiriya wanda shine 29 ga watan jiye watan bakwai shekara 2024 miladiya wanda mun gani darasin da ya wuce kenan inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam yau da kasuwanci na cikin kayan khadija da kuma yadda aka yi aka yi auren insha Allahu darasinmu na yau zai tashi insha Allah qaul musannif rahimahullahu ta'ala qissatu bina'il ka'aba qissal ginin ka'aba wato shi ginin ka'aba zaka samu ruwayoyi daban-daban daban-daban wanda aka ce an gina ta akwai wanda sun inganta akwai wanda kuma Allahu alam bi sihatiha tunda abu ne wanda bai zo ba a kaza hadisi ko kuma Qur'ani a ce an gina ta so kaza mun gane ko wanda ya inganta shine wanda ya zo a hadisi ko ya zo a Qur'ani an gane ko kamar na annabi Ibrahim ka gani ko da yayi da ya ce rabbana taqabbal minna ko innaka anta sami'ud du'a ko an gane ko ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وعلنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يتي الله كأمسى منا الله كسنيا مو masu meka wuya gare ka daga cikin zuriyar muka sa masu meka wuya gare ka sannan ka nuna mamu manasik aiki haji muke nan ka cika mu ladan mu ka karba daga gare mu wannan kenan kaga shi ya zo tantagare ayar Qur'ani a tajrida annabi Ibrahim da ɗanshi Ismail alaihi wassalam za ka ji wasu malamai suna cewa an gina ta kusan so goma an gina ta kusan so sha ɗaya daga cikin ruwayoyin da ya jimillar ginawai daga ciki sai mu ɗan zano kaɗan na farko an ce mala'iku suka gina ta ko mala'iku suka fara ginin ka'aba sannan akwai ruwaya annabi adam sannan akwai ɗiyan annabi adam sannan akwai ibrahim da ismail an gane ko daga ibrahim da ismail akwai wanda ake ce masu amalika wata ƙabila ce sannan akwai jurhum su ma wata ƙabila ce wanda su jurhum ɗin nan su suka fara iskowa hajara isilin ƙabila su suka fara isko hajara suka fara zaman makka don da ita lokacin da ibrahim ya aje ta babu kowa ko to su ƙabila su suka fara isko hajara suka fara zaman makka sannan akwai wannan kusayi bin kilab shi ma ya gina ta a cikin ruwayoyin da ake kawowa sannan ƙuraishi suka zo suka gina ta sannan abdullahi bin zubair ya gina ta sannan hajjaj bin yusuf saqafi ya gina ta yanzu kaga wannan takriban gini kusan goma ko to akwai wanda shawahid sun zo ginin bayan musulunci kamar na hajjaj da na abdullahi bin zubair da kuma na quraish din da shi yana gata da musulunci an gane ko to akwai kuma wancan su sauran Allahu alam bi sihatiha wa in kan cewa akwai maganganu da yawa kan su kan cewa ya inganta to nan zan mu tsaya dai ginin Ka'aba na gakadami na gak wanda daga shi sai aiko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine malam ya doko mana yace fil khamisata fil khamisati wa 30 min umrihi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika shekara 30 da biyal talatin da biyar sallallahu alaihi wasallam in hadamatil bait in hadamal bait ba'da jurhu sai ginin ɗakin ka'aba ya roshe bayan daman jurhum sun yi sun gina shi ai bayan annabi ibrahim ya gina shi ko amince akwai amalika wanda su ma sun gina to su jurhum ɗin nan sai suka ɗauki mi niyyar gina shi to sai suka gina shi to wannan sai ya roshe bayan sun yi ginin nashi sai shi ya roshe ƙabilansu shurhu na'am fabanatu quraish kaga anan malam bai kawo ma ba ginin qusay bin kilab ko sai ya ce ma daga majuhum da suka gina shi quraishawa sai suka gina mun gane ko falamma aratu to su quraishawa ginin nasu lokacin da za a yi shi zaka ga ai Ka'aba in ka zo zaka ganta kare kare ce ko to amma ai isilin Ka'aba ba kare bace ba asalin ta me ake ce mashi sufan rectangle rectangle ne ko tunda rectangle shine in ka raba shi biyu nan ya bada kote daban-daban can akwai 90 degree can akwai 90 degree kenan rectangle kare ne Ka'aba kenan dan tsawo gare ta haka zololo kaɗan kenan ba daidai take kare ba lokacin da suka tashi gina sai aka ce kan wanda za a yi gina ka'aba amma kan wanda ya kuskura ya kawo dukiyar da ba ta halaliya shi ba ta zo shi ai mun gaska ce ɗakin Allah ne za a gina kowa ya ka halaliya shi biyu ta zo shi zuwa shi tsalla ko kuma ka san ai yanda suke a da ruwa da jungle ne wata dukiyar menene kwace ce ka yi wata wani ne ka huta ka kamo kan rarke shi ka kamo su bayu ka saida ka samu dukiya ai ba ta halaka bane wani ka yi kwace wani ka yi kaza wani ka yi kaza kenan sai ta halaka zuwanka kayan kasuwanci ne ka je ka siyo da zuwanka ka zo ka saida da zuwanka kiyon dabbobi ne kai ka saido su da zuwanka aiki ne aka yi aka baka da zuwanka shi kadai zaka ka gudunwa aka dora sharaɗin nan kuma suka cika sharɗin nan to sai ya kasance kudin da suka kawo bai isa a mai da ka'aba yadda take mi karanta sai suka mata sun mai da ta rectangle sai suka mai da ta kare kenan sai aka rage sauran wuri daga sharan nan zaka gani wurin har yanzu zaka gan shi shine dan kurereci wari a jikin ka'aba haka ko a hutan ka'aba zaka gan shi dan kurereci wari akwai kofa a nan to wannan kurerecin wannan cikin ka'aba ne hukuncinsu ɗaya da cikin ka'aba an gane ko hukuncinsu ɗaya da cikin ka'aba ba a ce wajen ka'aba ba ne idan ka shiga cikin shi kai nafila kamar kayi nafila ne a cikin tsakiyar ka'aba wannan dan kurerecin mun gane ko kenan hukuncin shi dai da mi da cikin kaba sai suka ɗauki kare shi wannan kurerecin suka yi shi haka alamar dai har yanzu dai cikin kaba ne mun gane ko to ana cikin ginin nan sai aka yi mi ya ce falamma aradu wada alhajar al'aswad wajen alhajar da shajaru manya da'ahu to shi hajar al'aswad akwai kisar ruwa da ta kawo hajar ne wanda aka doko shi mi daga aljanna hajar ne dutsi ne mai albarka bakin dutsi zaka gan shi a cikin inda ake ce mashi shan nono inda ake karawa a sumbanta ana ce mashi da hausa wurin shan wurin shan nono to shi wannan dutsin isilin shi wato an ce an doko shi daga aljanna ne to wannan dutsen sun san darajar shi damar da za a gini sai aka ɗauke shi aka ajiye shi wuri proper kuma daga nan ake mi daga an haro daga rukunin yamani daga nan da aka zo ka sumbanta bismillah Allah akbar in ka kewayo ka ƙara dai kenan ka kewayo daidai nan dai ne an gane ko to wannan dutsen sai duk wanda ya san in ya dora shi yana da sharafi yana da daraja an gane ko sai kowa yake cewa a shi zai dora shi an gama komi to wannan dutsen darajar shi kowa sai yake son ya dora shi a cikin ƙuraishawa famiwa da su ce su su dora famiwa da su ce su su dora har suka hudo takobi ta shajaru suka yi hada suka hudo takobi har za a hau yaki an gane ko fattafaqu ala ayyada ayyadahu awwalu man yadkhul min hadha al-bab sai suka ce to ku dakata maimakin mu yaƙi mu ci junanmu da yaƙi mun yi yaƙe-yaƙe mun gaji da yaƙe-yaƙe ko an san yaƙe-yaƙe a jahiliya tun da digo ba a yi shekara misali a lokacin ba ba a yi shekara goma da ida harbin fujjari ba a yi shekara goma da ida shi ba kuma ga 'yan ƙananan yaƙe-yaƙe na cikin gida sai suka ce da mu zo mu yi makanmu wannan ille ku zo har yanzu a cikin wannan ƙuri'a a musulunci akwai ta akwai ta har yanzu a musulunci a ce misali sai suka ce duk wanda ya shigo daga wannan kohai mu yarda duk wanda ya shigo daga wannan kohai ya shi zai dora dutsen mun gane mu yarda a shi zai dora dutsen da kanshi mun yahe kowa ya hakura dan kan mu yi rikici Allah ya turo wanda yake so ya dora ƙuri'a har yanzu ana yin ta a musulunci in wani rikici ya hada sai ka yi ƙuri'a ko kuma in zaka raba kwanan matanka sai ka masu ƙuri'a ga mai mata biyu kenan ko uku ko hudu sai ka yi ƙuri'a ko wani abu makamacin wannan sai ka masu ƙuri'a wanda Allah ya zabo shi shi ya samu ƙuri'an nan amma kuma ba ƙuri'a ba wanda za a yi mi ka sa kuɗi in sa kuɗi wannan haram ce ta zama mi ta zama caca a ce menene sa kuɗi in sa kuɗi a girgiza a ɗauko su alƙalamin wani a ɗauko sunan wani a'a ta zama caca amma yanzu misali ni yanzu ana zaman lahiya nan ba a yi wani abu na ga damar in muku ƙuri'a in ce nasa wanda sunan shi ya huto zan ba shi kaza a tsakanin ba wanda ya sa kuɗin shi ni nasa an gane ko zan ba shi kaza ko kuma ni da malam ibrahim malam ibrahim ya ce to na sa maka kuɗi in dai sunan ka ya huto zan baka kaza in kuma nawa ya huto zan ba shi ke na fanni baka amma ni ban sa ba shi kaɗai ya sa mun fahimta amma in dai kowa siyasa ko wani musharaka ko wani ya sa to akwai matsala ƙuri'a ce an ga wannan ce kai caca ce to ita ƙuri'a za a lalaba a lalaba wanda aka hudu shi ne to shi ne suka yi sufarin ƙuri'a zaka ga a cikin hadisi ai akwai ma hira ƙuri'a a ciki hadisi ingantacce ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da jama'a za su san menene ladan da ke da kwai a cikin kiran sallah da sauran harko mu saurara mu ji da za mu san menene lada da falala da daraja da ke da kwai cikin kiran sallah da sauran harko to da in an zo ƙuri'a ma sai an yi ƙuri'a a ce a a kai yau ni zan yi kiran sallah yau mu ne sauran harko a dinga ƙuri'a sannan a tsamo wanda za su shiga to ka gani mi rishin sanin daraja rishin sanin daraja sai ka gani ladani da kyal an bar mutum ɗai shi kada yake yi alhali kuma darajar ladannai tana da yawa daga cikin darajar za a musu dogon wuya na mi na ni'ima ranar tashin kiyama dogon wuya na ni'ima hankalin su kwance saboda gwalgwadon yadda sautin sai yake kaiwa nesa sahun harko ma haka yana da daraja sosai da za a ce sai kun zo an yi ƙuri'a wurin shiga sahun harko a ba wani kawai da ka samu sahun harko shiga bari sha da baya shiga shiga da kyau an gane ko sannan yaro karami ma in dai halmumayizi ne in dai halmumayizi ne ya iya yi tsarki ka san yara kala kala ne akwai yaro bai balaga ba amma mumayizi ne ya san yayi tsarki ya san ibada ce yake ya san menene yake to wannan yara har nafila ana san shi ja sai ku zo ku sa yaro ya ja ku kiyamul layl cikin ramadan ya ja ku tarawih lahi alau mumayizi ne to sai kaga ga yara wai mumayizai ana kora su ku yi baya tsawon farko wannan bai kamata ba bai yi kamaci ba kwata-kwata kuna koran menene bayan Allah daga masallacin Allah wani bi sai kaga ana hudda su amma to in yaro ya kasance ba mayizi ba za ku shiga sallah ya shiga menene jonglage ya shiga menene ya shiga tana ya shiga wane ne wannan kora shi ma sai ku yi amma dai in yaro zai iya zama mu mayizi ya tsaya dan wallahi ku bar shi cikin wani iko Allah wani masallaci irin haka kullum limamin yana masu nasiha a bar korar yara ku bar yara su samu ruhin masallaci yake ba su misalin alhassan da hussein sai rasulullah yana jan mutane sallah sai tsimi sai su haye shi doki su hau saman shi rasulullah ya kita shi suna yara ƙanana wani sahabi ya taɓa lekuwa ga waimancewa ne aka yi sai ya gami alhassan ko alhussein ɗaya ne saman wuyan rasulullah shi kuma annabi bai san ya tashi ya tada shi sai da yaron ya ida wasa ya sauka daga wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi ya kabbara aka tashi to kai da rasulullah ya kuci ka duba ya bar yaro mumayizi ya haushi ya bar yaro karami ya haushi yana jan mutane sallah yanzu mun kuma latija na ma Allah musu gafara da yara sun zo kufta kuma sai in yara sun girma ba su sallah ku galahe su yaro buri ne tun yana yaro ake koya mai abin ya saba cikin shi sai yaro ya zama balagagge bai sallah bai saba ba bai saba ba ka zo ka yi ta wada ka dinga yara ba su sallah yau waye ko waye ne a ra'aita allazi yanha abdan idza salla a ra'aita in kana ala alhuda aw amara bit taqwa kai bawan Allah zai sallah ka hana shi ka gore shi ka ce fita to yaro ummu mai ne a bar shi wannan masallacin nake ba ku labari yara latijawa liman yana musu hutuba kawai yana musu nasiha ku dinga barin yaran mu mai zai muna sallah da su kawai rannan aka zo wallahi ƙasa cikin ƙasa cikin izihi ɗaya kawai ƙur'ani mu bi shi sai ta kama liman liman ya ce ya dawo ina ji cikin ala ne ko ƙasa da haka liman ya yi ba biyan ashe da tijanar duka ɗuf ne wallahi ban wanda ya kai ta daman daga alamtara ne zuwa nasu karatun nasa shi ban wanda ya kai ala to wannan kaɗin ma wai ba a yaranmu mai zai ba a yara masu shiduwa ne masu halba-halba a bayan masallaci yana can yana halba-halban shi tuna maliman wala yana halba-halban shi irin wannan masu guje-guje ka ji shi ya yi can turr kana sallah kawai ya tuna maliman liman kuma ya ɗoka ya tuna ya ci gaba da karatu ana idawa ɗawan liman ɗin to latijan sun ɗan girme shi kasan in kana da masallaci wanda latijan sai ya girme ka lallaba ka ki rannan sai ya sadde kai ya aje girman kote ya ta zazzaga ya ce ga irinta ga irinta yaro mai ilimi mai hankali wanda hayi haka isi daya ce a cikin ku a rasa wanda zai tada mu ce tsakani da Allah gaba ɗayan ku a rasa wanda zai tada mu cikin ƙasa ba a yi je sama ba bare a ce a cikin izini ɗaya cikin ikon Allah Allah ya tashi nuna masu ishara an gane ko kina akan wannan yara ƙanana in mumayizin yaro ne bai yi kamaci ba ana kora shi a hana shi daga wato masallaci to wannan kenan ƙuri'a suka ce sai mu dawo da rasun aka ce duk wanda ya shigo ta wannan koha shi zai mana mi shi zai dora mana wannan dusun kowa ya ci shi kenan mun yarda mun yarda mun yarda ana nan ana zamna ana jira sai ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam min babi bani shaiba sai ya huto daga babi bani shaiba suna ganin shi kowai sai suka ce shi kenan aminu ya zo al'aminu ya zo muhammadu al'aminu ya zo amintacce kowa kan su gami zai yi tun da cewa suka yi kawai da ya zo ya dora kan su gami zai yi suka ce mun yarda da hukumce shi gaba daya Allah ya turo mana wanda zai warkar da mu tun farko ko yanzu rasulullah ana nan da ya zo suka faɗa mai fa'amara bi saubihi sai ya hudda bargon shi wani yana rataya rawani rawani ko bargo bargo ya hudda shi shi huda a ƙasa sai ya ɗauko dutsen da hannun shi mai albarka ya ɗora cikin wato kayan nan nashi an gane ko fawada'ahu fawada'a sai ya ɗora fa akhadha al-hajar sai ya ɗora dutsen ko fawada'ahu fi wasat sai ya ɗora shi tsakan kayan nashi wa amara min kulli fakhizin ay ya'khudha fi ta'ifatin min thawbi fayarfa'u sai ya nema daga cikin kowace kabila ina shugaban nasu kowane gida kowane gida ku ba mu shiga ai so ne kuke a ce wane ne ya dora famun ku ce ta dora ko famun ku ta dora to ku ba mu guda daga cikin famun ku kowa ya meko mutum guda guda guda kowa ya meko mutum guda guda sai ya ce to kowa ku kewaye wannan kayan nashi rawanin nan nashi kowa ya kama sharar rawanin ya ce kuma a ɗago shi sama kaga latijawa ne a wurin manya-manyan mutane shi yana da shekara talatin da nawa manya-manyan ƙuraishi ne suka yi aikin nan shi yana talatin da biyar ya ce ku ɗago gaba ɗaya suka ɗago rawanin nan gaba ɗaya sai da suka zo menene daidai wurin kayan wa aka zau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa wada'ahu sai annabi ya ɗauki dutsen nan sai ya ɗora shi a cikin wurin shi kaga kowa zai ce mi kowa ya ce maka yayi musharaka a cikin wannan to wannan abin sai suka ji daɗin shi kaga a cikin nan malam ce ma yayi suniyar su duk wanda ya fito daga kohon nan kawai ya zo ya dora a wuce wurin ka ayi yake yake shi kuma da aka zo aka wada mai sai ya ce to ku tsaya ba ni kadai ba kenan zan mu dora dukkan mu zan mu dora amma kaga ai hannun shi shi ya sanya abu a wurin nashi haka ne ko hannun rasulullah shi ya sanya dutsen nan hajarul aswad wurin shan nono a wurin shi aka doro kowa sai ya murna yake ganin kabilan mu tare aka dora a tare muka yi alliance muka dora dutse gaba daya to sun yi mamaki kai hankalin shi tunda akwai natija wanda sun girme shi sosai kuma da sun san ya aika saboda aminu ne a cikin su kuma suna ji da shi da abin da yayi wurin su kawai daidai ne haka ne malam yace ma durusun wa ibar darasussuka da zaka dan tsina daga cikin wannan bayanin wato da abubuwan da zaka kalla ka lura ka wa'azu daga cikin su malam ya ce dara rasulullah sallallahu alaihi wasallam malharba an quraish kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tunguje ma quraishawa yaki Allah ya kaddara sanadiyar shi yakin nan bai yiwu ba ba a yaki ba bi hikimatin laysa laysat fawqaha hikma da wata hikima da yazo da ita babu wata solution wadda ta zama wannan solution ko anan kana gana akwai wata solution da ta yi wannan da ya bi da ita babu wata solution yanzu duk wanda zai ce wani dora matsala ne in ya ce na dora matsala ne to kuma in shi duk da an yarda da cewa in shi ma ya dora kenan famun shi sai su ce banu hashim sai su ce ai namu ya dora an gane ko banu hashim sai su ce ai namu ya dora a sai ma da ya ce ma bi hikimatin a da wata irin hikima laisa fauka ha hikima babu wata hikima da ta yi wannan hikima wa kana muqaddama wa kana muqaddamatu dar'ihi lil harbi wa shururi an sha'bihi an sha'abi wal umam ba'da nubuwa sannan malam yace ha'ilau dai ya kasance dai wannan shine mafarin wato kare ma jama'a jama'a shi da al'umma duniya gaba ɗaya ya kare masu yaƙi da duk wani sharri hatta bayan annabta bi hikimatihi saboda hikimar da Allah ya bashi an gane ko kasan shi wa ta'alimihi wa rifqatihi da koyarwar shi da tafsasawar shi wa talattufihi da kuma tafsasawa shi fil umur a cikin al'amurra wal islah bainan nas da sulhuntawa tsakanin mutane fa yakunu rahmatan lil alamin annabi ya kasance rahma ne ga talikai gaba ɗaya kama kana rahmatan lil mutakhasimin wal mutaharibin fi qaumin bustain amin wato ya kasance mai hikima ne ga masu rikici wato da masu mai da masu yaƙi gaba ɗaya shi annabi a rayuwar shi duka hikima ce kuma da sassautawa ka duba ka gani rasulullah misali sulhul hudaybiya sulhul hudaybiya rasulullah ce ai duk abin da suka zo da shi in dai neman sulhu ne za a amshe shi umar bamu gani ba har batar yayi yace alasna muslimun alasna rasulullah alasna alal haqq alaysa kaza alaysa kaza yace dan bi zan mu doke gaskanci ya bata rai akan rasulullah ya yarda a yi sulhu man daga baya Umar sai gashi yana ta istighfari yana neman gafara kan maganganun nan da yayi an gane ko to wannan kenan rasulullah duk wata hikima ga hatta da cikin musulunci hatta da cikin musulunci wurin kisasi rasulullah yana kau da kai ka duba kaga wani yazo ya ce mi yazo ya ce yayi zina yayi mi yayi zina kuma ma'auraci ne mi za a mashi je shi za a yi rasulullah ya kau da kai daga gare shi yayi kamar bai shi shi ba kuma ya ji ya kwankoma mashi ya yi ya kawo da kai ya kwankoma mashi ya ce sheka ya tura a binciko wai yana da hankali a gidansu tun da kasan shi ana shari'a musulunci shari'a musulunci kaza kaza kisa cire hannu wane ne kaza kaza kamun a nafasa abin nan a musulunci yadda shari'a take kan a ce an yi kaza wallahi sai an mance ma saboda ka duba mace ce zaka kama misali don ka san musulunci yana son me kare wato mutuncin mutum bai san ana tozarta mutane a wannan mace da namiji zaka kama turmi da taɓarya suna zina kai baka isa ka zo ka waɗi ba a musu wannan in ka zo ka waɗi sai dai a mabulala kai kaɗai ka ka gan su ra'ayal ayin ko ka gan su turmi da taɓarya sai an muku bulala mutum biyu su zo su gani haka sai an masu bulala mutum uku su zo su gani haka sai an masu bulala mutum uku su gani na hudun ya ce na isko su kwance saman gado ba kaya sai an masu bulala sai mutum hudu sai isko su bi turmi da tabarya suna cikin zinai ka duba ya za ka ka tattaro wannan shaidai a ya za ka ka tattaro sannan sai a masu hukuncin zina in aka ce misali mutum ya yi sata sai an tabbatar ya yi itirafi da kanshi in ya tabbatar da kanshi sai an bincika wai lahiyar shalau an ka kayan a hannun shi shaidodi sun kawo sannan ake yanke hukuncin nan ka duba ka gani fa duka rasulullah kisasi na wayansa aka yi ka bincika ka gani ka duba ka gani kasancewa musulunci yana kare muru'a ta mutum da shi ne shi amma yanzu makiya musulunci da an ce mine ne sai a ce musulunci kisa zub da shiri wane ne wane ne shari'a musulunci kaza wallahi duk wanda ya ji a ran shi shari'a wata constitution ko wani abu ya yi ya yi shari'a musulunci sauki ko ya yi ta daɗi faƙar kafara ijma'al ulama ya kafirta saboda shi shari'a musulunci wallahi babu shari'a da tafi ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa sami shari'a shi da manhajin shi na rayuwa saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala shi da ya san cewa al'ummar wani irin mutane ne kaza ya suke sai ya kawo musu daidai da su wallahi da kaga ana baya biya an ture abin da yake addini ne an gane ko yanzu da a ce misali ana shari'ar musulunci yadda take zalla yadda ya kamata wallahi duk wata banna sai ta rage duk bannan da kaji ana yi rishin shari'a musulunci ce Allah ya san menene hikimar da yasa aikata kuma shi ke juye zukata ya san wani irin mutane za a yi kuma shi constitution din nan kowa da ya shage shi sai ga ya kamata a sauya article kaza ko kai yanzu ka sha abin ka ka samu mulki giyan mulki ta same ka sai ka ce ku sauya mana article kaza ya sauyi kawai shi ke na ya sauyi to amma shari'a musulunci ka isa ka sauya tun daga wancan har zuwa na ƙarshe ta yi daidai da kowane zamani amma constitution da an yi gaba sai a ce a zamanin na ya kamata a ƙara kaza ya kamata muna buƙatar kaza an gane ko to ka duba masu shari'a musulunci ka saba shi suna cewa suna buƙata a ƙara kaza kawai ita ɗin da yake kadiman wa hadithan to rasulullah yana da kau da kai yanzu shi wannan bawan Allah da ƙarshe aka tabbatar da kyal annabi ya ce kushe kushe shi kuje kuje shi da aka je ana jiwa shi sai ya ware da aka zo aka wada sai suka bi shi suka yi da sashi da aka zo aka wada ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin mulmishi yace kuka ki kyale shi da ya tsere kuka ki kyale shi da ya tsere ku kyale shi mana an gane ko wai wannan duk musulunci yana sai ya gwada mami in kai abu ka tuba Allah ya suturta ka ka tuba ka tuba ka tuba ana son ne ka tuba shi Allah menene yace annabi yace kullukum khata'un wa khairul khata'un at-tawwabin wa khairul khata'in at-tawwabun dukan ku masu kuskure ne duk fiyayyen masu kuskure masu tuba Allah yana son ya samu bayan shi suna lahi suna tuba gare in suka yi lahi su dawo su tuba gare shi in suka yi lahi su dawo su tuba gare shi kuma tuba tawbatan nasuha da niyyar wanda ƙara yin wani shikenan daga wannan na ƙare in kuma shedan ya cike riba akan kai kana ka kai wani ko mun karanta shi Allah yana sanya shi kana kuka kana tuba gare shi da aka ce ba ku lahi ba ku tuba da an shahe na harkon da na kaunar karshen ku akawa da zai su tuba an gane ko kenan musulunci yana son ka tuba sannan ka sani duk wani lahi da kake yi duk wani lahi da kake yi Allah ya ga dama in ya ga dama yana iya yahe ba in dai baka shirka abu nabi hadisi ya tabbata Allah subhanahu wataala yana yahe kowane lahi ga wanda ya gara mun banda mai mujahara hadisi yake cewa na suturta ka da dare kayi lahinka ka zo da rana kana hadi kidan ka tona asirin da Allah ya ruhe misali lasiya ma yanzu da cikin lega an samu wannan kadin ka samu lega sun yi taɓo su cikin dare an yi wani lalata an yi wata zina an yi menene kawai da rana a zo ana ba da yarinyar nan kaza a yi shi kaza muka shi ai ta cicirawa Allah mana gafara to wannan ne bayyana zunubin shi baka ɗauki zunubi ba komi kuma kake bayyana shi wannan shi ne babu gafara a kan shi Allah bai yahe wannan zunubin Allah ya a hadisa Allah ya suturta ka da dare saboda in ya ga dama bi zai yi kana tsakayi zai tattaro ba mutum miliyan siganka kana kan lalatarka sai a tattaro ma wanda baka taba tunani ya zo ya ganka ko kuma a tattaro ma yan media ai ka san Allah wa da gafara a ce wani babban mutum da kai kana cikin wata lalata yan media sai isko ka ai ce futi duniya ce ta ganka an samu hadisu zaman an dinga ciccira shi kenan to Allah ya gada mai turo ma sai ya kyale ka diya sutar zaka duk yake ma mi yake ma je ka a hankali ka zo dai ka tuba ake so kai kuma da sai sai ka zo ka watsa ka tona asirin da Allah ya rihe to Allah bai gafara kan shi to ka gani musulunci addini ne mai mi mai san zaman lahiya to rasulullah ya kasance mutum ne wanda yake kawo zaman lahiya a cikin al'umma mutum ne wanda yake kawo zaman lahiya a duniya gaba daya mutum ne kuma wanda ya addinin da aka bashi addinin zaman lahiya ne Allah mana muwafaqa bala yace darasi na biyu da zaka gane inna qabula quraish tahkima rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi amri wada'il hajar al-aswad fi makanihi min al-bayt al-haram yarda da quraishawa suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masu hukunci akan dora dutsi baki a wurin shi an gane ko a baitul haram a ka'aba kenan ko yace dalilun alarida hum bi sidqihi dalili ne wanda zai nuna ma cewa quraishawa sun yarda da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam tun ka a bashi annabta wa amanatihi haka zalika sun yarda da amanar shi wa annahu fihi khulqul azim daga cikinsu kuma sun yarda cewa mutum ne mai halaye mai halaye ɗabi'u masu girma Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa innaka la'ala la'ala khulqin azim ko cikin suratul qalam ce ko nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la'ajran ghayru mamnun wa innaka la'ala khulqin azim mala yace ana uku إن اقتراح الذين تواصل إليه رسول الله الذي تواصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحل عاصي العظمة كان بتوفيق من الله تعالى وأن إيدي رسول الله وأن إيدي عند صلى الله عليه وسلم يكاوتا dan awarware wannan matsalar da ake ciki idan ta kasance da menene taufiki ne na Allah Allah shi ke baka gamdakatar ke bada gamdakatar da wanda ya ga dama shi ne abubakar lokacin da aka yi bashi mi khilafa da ya tashi hudu ba miye ce alhamdulillahi lazi hadana mun gode ma Allah wanda ya shiryar da mu wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah yace wallahi ba mu isa ba mu shiryun ba Allah bane da ya shiryar da mu kaga muwafaqa ce an gane ko Allah shi ke ga dama ya ba wanda ya ga dama muwafaqa dan haka kai in Allah bai baka muwafaqa ba akan wani ra'ayi ita raju'i kanshi ka amshi ra'ayin da wanda Allah ya ba muwafaka wanda ana ganin ra'ayin shi ne sadid an gane ko kuma Allah shi kadai ya san wanda zai ba mu wafaka yanzu a cikin salaf akwai lokacin da salaf idan aka zo misali ana shawara idan ka ba da shawara dole ka ba da shawara saboda wa amruhum shura bainahum idan ka ba da shawara aka ce a shawarar nan ba ta yi ba alhamdulillah kake alhamdulillah zaka yi kokari ka ba da shawara ka ta karshe ma a ce ba ta yi ba ka ce alhamdulillah saboda mi ka aje a ɗauki shawarar ka kuma a je mobile videji ka je wa al'umma cikin kuskure sai ka dinga alhamdulillah kuma da an ɗauki shawararka shawararka ta yi sai ka yi ta istighfari ka yi ta haidala Allah kamar gafara istighfari kusan me yasa suke haka saboda ka aje shawararka ta je wa cikin dole ne sai ka ba da shawara mu kuma yanzu sai kuwa sai kuwa sai kuma sai ne contraire in aka ɗauki shawararka a kai daɗi kake ji ni ra'ayina da shi ake tahiya aka yadda shawara ka kuma ka shiga bacin rai to me kake dokan kanka bawan Allah Allah ne bai ba mu wafaka ba kuma bai yi niyya a doki taka ba maimakin ba a doka ba kai ma kai hamdala baka tsoron wanda zaka bada ta jewa al'umma mu ba kuma ka shiga uku kuma dole ne ita dai shawara sai an bada saboda amruhum shura bainahum in baka bada ba kana da ra'ayi sadid kuma kake bada shi kuma wani ya bada lalatacce aka sai da shi kaga ka ja mu jama'a dole ka haƙura ka ba da ra'ayin sadid a a amsa ka yi ta istighfari ba amsa ba ka yi shi ne ma ce ma ka gane taufiki ne daga Allah liyalfita an zaron nasu ilama sai yaktaro lahu mai ƙiyami bi amri aksar min hazar li tauhidin nas wa huwa islam ya ce don a nuna ma Allah don ya karkato da duban mutane zuwa ga ra'ayin nashi don an kusa ba shi wani al'amari wanda ana buƙatar haɗa jama'a fiye da wannan al'amari mai girma shi ne haɗa mutane akan musulunci tun da ka duba ka gani yadda ya samu ya haɗa ƙuraishin su yi yakin nan to mutane ai za a yi shekaru ana hira da an zo ka'aba sai an tuno kai in ba dan Allah ya kama mu ba Muhammadu Al-Amin da yanzu wa ya sani ko da ramu da yanzu mun yakin juna ana tunowa ana tunowa bayan shekara biyar Allah ya bashi annabta kenan an san dai yana da ra'ayin haɗa kan jama'a kaga hankalin mutane sai ya karkato zuwa nan malam ya ci gaba da cewa na hudu al'amana sifatu ahlul ilmi wal ulama wa du'at ita amana da kake ganin ta siffa ce ta ma'abota ilimi an gane ko wal ulama da malamai wa du'at da malamai masu kira saboda shi ladina liman la amana talahu baka da addini baka da amana an gane ko baka da amana baka da addini siffa ce mai kyauta mutanen kirki ta musulmi ta musulunci ahlul islam sai musulmi suke da amana an gane ko fa yanbaghi an takuna zahiratan fi siratihim mashhuratan ladan nas ya kamata a ce kai malami ne a ga amana zahiri a cikin labarinka a ganka kai amana shahararra ce a cikin mutane malam wane mai wa'azi wane musulmi wane a samu labarin shafai amana har same ka ba amana to ka bincike inda ka inda ka rasa kanka Allah mana gafara annabiyar malam yace yambaghi lil alim wadda'i al-ihtimam bil adl wal bu'd an al-athar mahma balagha fadluhuma yace ya kamata dai kai malami da kai mai kira an gane ko da kai mai da'awa ka kula da adalci da nisanta zaɓin kai zaɓar ka kasance kai anani ne ya ake ce anani da hausa mai son kai karka kasance kai mai son kai ne a karan kanka ka kasance kawai kana neman maslaha ama tuqaddam ala maslaha khasa an gane ko entere wa ake ce mashi entere na jama'a gaba ɗai kana gabatar da shi akan entere personnel mun gane ko kai ya kasance ga entere personnel nan ka taushe entere na jama'a ka amso entere personnel an gane ko ba san ko mun gane wannan kadiyar ba misali an dora ka wuri an gane ko an dora ka wuri zaka je nema haƙƙin jama'a a gane ko gaba ɗaya za a ji nema haƙƙin jama'a sai a janyo ka a sanya ka biro yan kilmatizai sai yanzu dai ga wannan a sa aljihu a dan yi shiru har mu dan shirya sai an hudu wancan hakkin mun gane wannan ko akwai syndikalisa nan a ko sun wata eh wallahi an sha samu biro a ku sha samu biro ce ku dan saurara yanzu za a yi kaza yanzu ga na karbiran da ku je ku doke a doki karbiran ku dan yi hakuri dai an yi kaza ana sawa wallahi sawa aiki to kai da an baka na karbiran din nan sai ka toshe haƙƙin wa jama'ar da suke bayan ka gaba daya ka ci amanarsu ka ci amanarsu wanda ala sabil misal wani abin na haƙƙin nan da suka hudu mai shine rayuwar shi kai kuma ka amshi abin da bai taka kara karya ba kuma wallahi duk wanda yake sanya ka biro yana dunkula ma ya yi daga mutuncinka ce fuci mutuncinka ya kare kai da Allah da ne ku ba shi kaza shi kenan da ka da haushin ka ce ku ba shi kaza eh ku ba shi kaza Allah mana gafara muna tunai lokacin muna biro akwai wani abokinmu irin wannan antere personal wala hamman marin shakai bayan wai an yi mi ake ce mashi an dan yi an ciza an yi haka yake sai da aka sa hannu aka dan mamare shi irin wanda a ciza dan ya saka ya giya to lokacin muna cikin hauka-haukan da sai da muka so a je a tada rikici interpellation wane ne wane ne Allah da ya ruha asiri dai aka samu wani cikin mai ba da ra'ayin sadid ya ce na daraja Allah wani gafara kaga irin wannan ana samun su in ka shiga shugabanci in Allah ya kaddara kai shugaba ne ko wani jagora to wallahi kullun ka dinga duba ka dinga bizan entiran jama'a fara furga entiran ka مصلحة العامة تقدم على المصلحة خاصة الله سبحانه وتعالى يقرأ ما يباك مي أبن ده هو النم والآخرة خير لك من الأولى جدا الله إرادة الله زي باكا يا هي معنى الدنيا an gane ko kuma ka samu daraja duniya da lahira kenan shine aka ce karka zabi shuwa din kanka tun yanda mi falalar ta kai haka manzilar ta kai haka yanzu mun ɗauki misali ta shuwa maslaha ama rikicin alhassan da ma'awiya bayan aliyu bin abi talib ya rasu wane ne khalifa a alhassan aka ɗora su kuma can sai suka ɗora ma'awiya ma'awiya suka tara rikici ai ga jama'a kotan alhassan ga jama'a kotan ma'awiya kuma ai kasan ba shugaba biyu dole ɗaya sai ya san kuma matsayin ƙasa ɗai ya zama shugaba to ka duba boss shugaban musulunci na duniya gaba ɗaya kai yanzu a ce za a ma shugaban ba wai shugaban musulunci ba a ce za a ma president na nijar ba da kai da wane kuma kowa da jama'a shi a ce kana da misali 50% yana da 50% kuma a zahiri a ce ma ka yi shi ma ka yi shi ne ta yi cancanta da wurin saboda in ka ɗauki zahirin sira duk da mai risala ya ce wa kafa amma shirar bai na ka bar abin da ya cakuɗi tsakanin sabai ba ruwanka da shi ɗan bare ma bai shara gona bakin rijiya ba wurin wasan makawo ba ne kai isko mamma da bawa ba a gida suna haɗa suna tafowa ya za ka yi bayan wa za ka shiga eh baba da mamma suna haɗa a gida bayan wa za ka shiga haɗa na ƙarfi in ka iya raba karba in baka iya ha iwaje ishuru ko waje saka wata ka dinga nan waye mun mata ta kama baba na da ka isa ka wadi dan ba dai ma bishara a gona sun yi rikici Allah musu gafara to wa in kana zaka ga cewa Al-Hasan ya yi Muawiya cancanta an ta bibi sira da ya zama to khalifa a lokacin to dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wadi lokacin yace wannan yaron nawa shugaba ne Al-Hasan yana yaro ya ce kuma Allah zai sulhunta wata rinjina manya-manya ta musulunci sanadiyar shi ta zo zata cahu Allah zai sulhunta su sanadiyar shi a nan alhassan da ya gaza a yi rikici ya ce a ma'awu ya zo rike shugabanci ni na barma kaga shi ya yi cancanta a matsayin ne sai ya dubi maslaha ne ama almaslaha khasa wanda ka kasance shugaban musulmai gaba ɗaya na duniya a lokacin duniyar ta buɗu ko ina musulmi ai ba ƙaramin post bane ba kai ke magana kawai abinda kace shi za a tai kuma khalifa ne khalifa khalifa an biyo silsila annabi kai ne mamayan annaba a ƙasa a yanzu kai tarajuyi kuma kai jinin shi jikan shi wanda annabi ya yi so wanda annabi ya ba da labarin kuma kai shugaba ne a gidan aljanna ya yi tarajuyi kaga ya yi ya biyo halin wa halin kakan shi ya biyo halin kakan shi ya yi taraju idan ya sulhunta wane ne shi da ya ce duk falalan wannan abin da falalan manzilin abin nan to ka yi tarajuyi shi da ya ce ma farasulullah wazza alfadla bai na homin bittasawi walar ya ta'assar li nafsihi wa aule ƙabilati wannan falalar ta ɗora dusi sai ya raba kowa ya samu falalar ya ɗora bai ce ba a kawai shi kenan tunda kun yarda da hukunci na ni zan dora tunda kun yarda da hukunci na kabila ta su zo mu dora kuma da yayi haka shirun za su yi watakila tunda an yi kuri'a an yarda amma sai ya ba kowa falala sai ta dawo kan kowa kaga ni bai sai ya kaddama maslaha ama al maslaha khasa mala yace ana shidda wannan ya hudo durus yawa masha Allah tabarakallah إن الاهتمام بجميع كلمة بجميع كلمة الناس والنزع فتيل تنازع والخصومات هدف أساسي لعامة الصالحين والمصلحين yace duk wasu masu neman wasu ingantattun mutane da wasu masu neman inganta jama'a yace burinsu na isili shine mi a samu a cire rikici da husuma ko mun karantarta shine nan da yace fatil mun san me fatil wala tuzlamuna fatila in ka ɗauki ɗan dabino mun gane in ka ɗauki ɗan dabino ka ɗauki ɗan dabino ka ɗauko dabino ka cinye abin ka bar ɗan nashi na ciki shimka tashi akwai wata leda wadda ta lullube dabino sunan ta kitmiyar ina ta zuwa ƙurani kitmiyar amma a ita ce katmiyar akwai wani poem saman bayan dabino amar lega ne za ka to lega lega ne mawa mai ta akwai wani poem saman bayan dan dabino za ka gan shi wani poem ne kamar rami an gane ko poem ne ba saman gaban ba inda yake da tsaga saman bayan tsaka yawwa kai kasan shi kai batu bai ma abincin dabino tsaka eh shi kuma wannan shi ne na ƙira ina ta zuwa ƙura'ani shiru ina su sufiyan ba su zo ba halaza su su mako to shi kuma fatil fatil fatil shi kuma ina daga dabinan ɗan dabinan an ka ɗauka tsakan akwai mi kamar rami zaka gan shi haka an gane ko kamar abin da ya tsaga shi to akwai wata fata fara ita ma kwance take a ciki wata ɗan hakki ne dogo mun gane shi wani hakki fata fara ba ta marhin buha ta tsakan nan eh fatan nan fara ita ce fatil shine ta ina ta zuwa qur'ani fatila fatil ina yazo wala tuzlamuna wa surati to kenan shine yace kowannan fatil din kaga karamcin shi wannan alfatar ta tsake tsaga na dabino yace ana son ka cire shi daga cikin na rikici na cikin jama'a yanzu a samu rikici kamar wannan fata SK ya nuna a bai nuna ko to amma in ka ganshi kai kokari ka cire shi a matsayin ka na kai salihin mutum kuma mai neman sulhu ko da akwai irin wannan tsakaninka da wani yi kokari ka cire wannan hata kaga dai wannan hata wannan abin ba ta kai wani abu ba ko bai ba da misali ba da nakir din wannan kewayen hata rigai a sai ya ba da fatil din bai ba da misali ba da itimir kai sai ya ba da fatil din ya ce koda da shi ne na rishin fahimta cikin jama'a yana da kyau a ce mai neman sulhu da mai maslaha da mutum ingantacce salihin mutum ya hudda shi daga cikin jama'a to kaga rasulullah hadafin shi asasi kenan yana son a nemi zaman lahiya gaba daya mala yace na bakwai hikima الحكمة والشورى تجن... نعم تجنب المجتمع المخاطرة والنزاع yace wato hikima in akwai hikima a cikin jama'a da kuma shawara kan ka ɗauki kanka kai kullum mai ra'ayi ne mai kyau in ka ɗauki kanka mai ra'ayi ne mai kyau kai ka hallaka duniya da lahira rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ma khaba man istashara wastakhara duk wanda yake shawara kan yaya abu yake istihara kan yaya abu rasulullah yace wallahi bai taba tabewa in dai ka yi mi shawara in dai ka yi mi yowai ka gane duk ra'ayinka duniya duk yadda kake tunanin kana da ra'ayi mai kyau ka kai shi rasulullah baka kai menene ba horcen shi wurin ra'ayi horcen da za a cire a yadda baka kai shi ba wurin ra'ayi mai kyau amma Allah ne ya ce wa shawiruhum fil amri kai mi ka shawarci sahabbai a cikin al'amuran ku na duniya ka duba ha ai gani da wani ya ishi wani tsoron Allah annabi aka ce wa shawiruhum fil amri to kai kuma ka ki shawara sahabban nan wanda ka duba ra'ayin rasulullah amma aka ce kai shawarce su a cikin al'amuran sai Allah ya bashi dama wai za fa za azamta fatawakkal ala Allah kawai in kai azuma kai dogaro ga Allah ka ka shiga al'amarinka amma ka shawarce su shine yace to duk wannan ita wannan shawarar da kake ganin ta da hikima tana kore mutane wasu mutane daga shiga rikici da wani abu hatta da kai da iyalinka daga shawartar su uwayenmu Allah musu gafara masu na Allah ƙara musu lahiya da tsawon kwana wallahi wasu shawarwari da suke mana muna yara har mamaki miki kaga ga kana yaro ana maka shawara ta manya ai ka san wai ba wai ra'ayinka ba ake san aji sai bayan ka girma zaka gane cewa ashe dora ka hanya aiki shawarar ka ake mi kake gani game da kaza sai ka bada shawara a ce ko dai kaza baka ganin kaza yayi sai ka ce eh gaskiya ana samun haka ko mi kake gani game da kaza ka duba ka gani to uwaye wanda suka fahimci wanda suna yawan shawartar ɗiya ai ba ba uba bane ba ko ba uwa bace kawai kai da ɗanka sai umarni sai kashi a kenan ka bari duniya je duniya horar da shi dinga kiran yaro ƙarami shawartar shi ko ba abin shawara ba ne kira ƙanan ka shawartar shi me kake gari game da kaza kira ƙanwa ka shawartar ta saboda haka kana ganin ra'ayinta kaga wannan yana da ra'ayin sadidi tun yana yaro in bai da sai ka dinga cusa mai esprit esprit ai sa ta aiki kan kwalwar kan duniya ta ba ta hayaniya kai sai ka rasuwar ta kai formatin ka zuba esprit tranquil ka zuba ciki an gane ko za ka ga rasulullah yana shawarta hatta da matan shi an gane ko wannan kenan abin da takwas malam yace ita an nasu huquqahum al ma'awina bima la يخل بالمصلحة من أساس التعليف القلوب وإشارة الرداء في المجتمع كبا متاني حقوقون سو وند حقين إن كبادا شي بي كاو كسكوري بي كاو تسيكو أتكين مصلحة أنغاني كو bai kawo tseko in zaka ba da haƙƙin mutum ka ba shi haƙƙin shi in bai kawo tseko a cikin maslaha mun gane ko in bai ka tseko a cikin maslaha ka ba shi haƙƙin shi malam yace zaka ga ka hada zuciya abu ne wanda yake sa a hada zukatu sannan a sa yarda tsakanin musulma tsakanin al'umma gaba ɗaya yana sa yarda a ce a wani kai wani khalas wani mun yarda da shi wani yana kula da haƙƙin kowa an aka ce ma haƙƙi hatta da haƙƙi na gaisuwa haƙƙi ne haqqul muslimu ala al-muslim sittun idza laqitahu fasallim alayhi wa idza du'a wa idza da'aka fa'jibhu وإذا استنصح فانصحه وإذا عطش فحمد الله فحمده وإذا مرض فعوده وإذا مات فاتبعه أو كما جاءت الرواية من شاء بيان حديثنا أورنا الله من غفر ما لا يتي أبنا ترى مشاركة المجتمع فيما ينوبه وعدم الاعتزال في ملمات مما يرتفع مما يرتفع به شعل داعية إلى الله ويؤثر دعوته القبول يتي كدنك cuɗaɗɗeniya cikin jama'a an gane ko a cikin jama'a a cikin abubuwan da suke so haka zalika kakka ƙaurace masu misali a cikin lokuta na musiba na tashin hankali ko kuma rikici an gane ko abin da yake daga sha'anin mai kira zuwa ga Allah ne kuma ya sa da'awar da kake yi tana karkuwa misali kai mai kira ne kawai in ka zo kan mutane wa'azi ka tafi kana ɓata rai kana huska bakka musharakan mutane wanda ya gayyace ka bakka zuwa sai ka ga dama wannan an mai rasuwa sai ka ga dama ka kai kana nuna girman kai ya za a fahimci da'awarka shine Allah ya ce ma annabi mi walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik da ka kasance dai mai taka mai tsanani mai tsanani mai wato tsananin zuciya haka yace da jama'an nan duk ba su wasa ba da duk sun watse daga wurinka ma rasulullah mu'amalar da yake mai kyau da mutane sai suke fahimtar da'awar shi suke ta musulunta to a matsayinka na ɗalibin ilimi a matsayinka na malami a matsayinka na mai kira a same ka kana mu'amala da mutane suna cikin shin daɗi ka share kasu sun shiga musiba ka share kasu cikin musiba an gane ko ka nuna kana ciki tare da su zai sa su fahimce ka mala ya ce na goma ya khifin ra'ayi sadid an kibarun kawun wa yaftunu lahu wahid min fitiyanihim fayambari talabun ra'ayi min aljami ya ce ra'ayi hankali ingantacce yana iya kaucewa daga wato manya-manyan mutane a nemi ra'ayi ingantacce wurin lacishawa a rasa amma cikin yara samari sai a samu ya bada ra'ayin da suka gana manya-manyan ƙuraishawa ne suka har suna shirin yaƙi amma rasulullah da ya zo yana da talatin da biyar ba su ra'ayi mai kyau sa'an su mala ibrahim na sa'an su bala ibrahim ka gani yanzu in ka zo misali aka zo ana wata shawara uwayen mu Allah masu gafara mala ibrahim yanzu zai bada ra'ayi sun gada mu su koro shi su ce nan ba wurin yara bane ko Allah sun gada musu ce kafta nan wurin yara ne aka ce shi ne mala ya ce to yana da kyau in za a ɗauki shawara a saurari kowa a saurari kowa in zan mu yi shawara nan misali sai mu doko hatta da ƙananan yara mu ce in dai abin ya shahe su ni kake ni kuke gani dangane da kaza muna shawara ne mu ga me ya kamata a yi to baka san ba wanda Allah zai ba taufiki wanda zai samu ra'ayin sadid ya bada kuma ya aiki da shi wannan kenan na goma shikenan malam ya kawo wannan karshen durusu no ibar sai malam ya kawo as'ila guda uku na muraja'a as'ilatul as'ila as'ilatul lil muraja'a as'ila da zaka yi muraja a darasin nan da aka yi malai ce ma kam kana kam kana umruhu sallallahu alaihi wasallam lamman hadamat al-ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ka'aba ta roshe shekarun shi nawa a duniya su'al nabi yace fi ayi marhalatin min marahil bana bina nam min marahilil bina tashajaru bala ya ce daga ina ne daidai ina ne aka zo sannan suka fara samun rikici ana cikin gina an zo daidai ina suka samu rikici kai fa halin nabi sallallahu alaihi wasallam al mushkila ya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hallale musu wannan matsalar da suka samu ta rikici bala ya ce ma hiya durusul mustafada min hadhihi al qissa wani darussuka zaka tsina da zaka fa'idantu na wannan kissar da aka yi dan zan mu tsaya ganin cewa lokaci yayi fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kure daga mu ne karamcin ilimi daga shedan Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya share shi daga kirzan mu in Allah ya kai mu satin sama sai mu tashi khuluhu bi ghari hira'i wa bida wa bada'il wahi ke bancewar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dinga tahiyar shi yana zaman shi a gari hira da harkon wahayi da ya fara zuwa Allah subhanahu wataala ya ba mu damuna mai albarka Allah subhanahu wataala ya gafarta mana zunubanmu ya biya mana bukatunmu gaba daya اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا تب هوائجنا وهوائج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين وقد هوائج كل من له حق وندعو له يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرير المتقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغث بلادنا بالأمطار وأغث قلوبنا بالإيمان سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا حدم ولا غرق سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا حدم ولا غرق سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا حدم ولا غرق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته